الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه موطأ ta imamu malik rahimahullah za mu tashi a kitabul wasiya darasi na biyu babi na hudu babu amril hamili wal maridi wallazi yahduru alqitala fi amwalihi a wannan babi imamu malik Allah ya masa rahama zan yi mana bayani ne akan lamarin mai ciki da marar lafiya da kuma wanda ya je yaƙi duka waɗannan gabaki ɗaya menene hukuncinsu dangane da tasarrufi akan kuɗinsu ko dukiyarsu a lokacin da suke cikin wannan yanayi mace mai ciki tana da ikon ta tasarrufi da kudinta yadda ta ga dama ta sadaka ko ta kyautar ko ta ci ko ta yi kaza tana da shi marar lafiya lokacin da yake cikin ciwo yana da iko shi ma ya tasarrufi da kudinsa da wanda ya je yaƙi menene hukuncin shari'a akan waɗannan mutane guda uku dangane da tasarrufi akan dukiyarsu mai musulunci ya ce shine abin da za mu karanta kaga dai rayuwa kenan har mai ciki wai akwai lokacin da bata isa ta taba kudinta ba wai waɗannan me dalili duka yukafu alaihim ana ji musu tsoron mutuwa ne ai kenan wanda ake ji masa tsoron zai mutu bai da ikon ya tasarrufi da kudinsa da dukiyarsa yadda ya ga dama saboda kada ya zo mutuwa ya shiga hakkin wani ashe kudinkan nan alhaji kai ne kake ganin kudinka ne wallahi ba kudinka bane ba ka san yaushe kudinka suke zama kudinka in kana lafiya kalau ba ciwo ba cuta ba wata maza wannan kudinka ne inda za ka ɗebi kudinka duk kai tasarrufi kai duk abin da za ka yi da su in dai lafiya ka kalau la yattahimuka ahad ko mutum ɗaya ba wanda ya isa ya tuhume ka amma da zarar ka fara sassarfa da ciwo da matsala sai aka fara taɓa kuɗi za a ce a dakata dakata dakata ai ma naka bane ai na magada ne malam ka duba yadda shari'a ta yi maganin mutane a lokacin da kake da lafiyan kana ta buri a'a karka kashe a'a karka yi karka yi kaza to yanzu kuma ciwo ya kama ka kana ga zaka wulla zaka tafi to kuma an tsaye da kai bari ku ji abin da malam ya ce qala yahya sami'tu malikan yaqulu fi wasiyati almar'ati alhamil fi qadayaha fi maliha wa ma yajuzu laha min maliha an alhamil kalmarid fa idha kana almarid almarad alkhafif غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه آه يصنع في ماله ما يشاء كما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل أول أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال الله تبارك وتعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال مالك رحمه الله فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فأول الإتمام ستة أشهر فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زهف في الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل والمريض والمخوف عليه ما كان بتلك الحال وقال مالك رحمه الله في الذي يقول كل شيء لي في سبيل الله عز وجل قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله عز وجل طه قال يحيى قال مالك yahaya yake cewa ahsanu ma samitu qala malik mafi kyawun abin da naji na hukunci dangane da wasiyar mai ciki kar ku manta muna kitabul wasiya ne an gane ko dangane da wasiyar almar'atul hamil mace wacce take mai ciki dangane da hukunce-hukuncen ko fi qada'iha ko fi qadayaha fi maliha hukuncin da za ta yi akan dukiyarta wa ma yajuzu laha da abin da ya halatta gare ta na tasarrufi da kudinta an alhamila kalmarid maliku ya ce to mara lafiya wato mai ciki fa kamar mara lafiya ne farkon lokacin ciki har zuwa wata shida farkon lokacin ciki zuwa wata shida wannan rashin lafiya ne da ba a ji mata tsoron mutuwa yanzu a nan gurin mai cikin da muke nufi mai cikin da ta kai wata shida ne me yasa saboda in ta kai wata shida za ta iya haifan ɗan kuma a karɓi ɗan a matsayin ɗa mun sani ko kuna ganewa in kun zo fassarawa wace mai cikin ake nufi ha wanda ta yi wata shida me yasa an fi ji mata tsoron hadarin mutuwa cikin yayi nauyi ya girma don haka um, akwai rashin lafiya kala biyu ne almarad ghair al-mukhawwaf da almarad al-mukhawwaf rashin lafiyan da ba a jiya mutum tsoron mutuwa da rashin lafiyan da ana jiya mutum tsoron mutuwa don ku samu saukin gane karatun rashin lafiyan da aka hana marar lafiya ya yi tasarrufi da kudinsa shine almaradul mukhawwaf rashin lafiyan da ake jiye masa tsoron zai iya mutuwa karfa ka je mutum yana mura da atishawa ya je ya ba da kyautar filinsa ka ce a bai halatta ba li'annahu maradun ghairul mukhawwaf yar masashara ko da yake yanzu mutuwar arha ce da ta bata da wahala almuhim amma dai ku gane a karatu rashin lafiyan kaga an fara sassaƙe abubuwa ko rashin lafiya ba kowanne ba al-mukhawwaf mai ciki ma ba kowace ba mai cikin wata ɗaya ta yi komai da kuɗinta na wata biyu wata uku wata hudu wata biyar babu damuwa amma da duk matar da ta kai wata shida to wallahi kar mai gidanta ko magadanta su batta ta je ta bankar da kudinta akwai matsala ba kuna tare da ni malai ce fa idza kana al maradu al khafif shine khair al mukhawwaf kenan idan ciwon ya zama mai sauki ne wanda ba a jin tsoron la yukhafu minhu al maut kenan ba a jin tsoron a mutu ala sahibi to wannan rashin lafiya fa inna sahibahu yasna'u fi malihi ma yasha ma'abucin wannan kuɗi kamar mai lafiya ne zai yi abin da ya ga dama a cikin dukiyarsa don ba a jin tsoron wata barazanar mutuwa akan ciwon wai idza kana al-marad al-mukhawwaf alayhi ba idan kuma ciwon ana ji mai tsoron mutuwa ne fa lam yajuz li sahibihi shay'un illa fi thuluthihi duk marar lafiyan da ake jin tsoron wannan ciwon ya yi tsanani alaji abu ya yi tsanani to wallahi bai halatta ya tasarrufi da kuɗinsa ba sai ɗaya bisa ukun kuɗin kamar yaya in dai ciwo ya kai ciwo duk abin da zai yi kar ku bari ya wuce ɗaya bisa ukun kuɗinsa sadaka ne kyauta ne agaji ne wani zai taimakawa lallai kar ya wuce ɗaya bisa uku in ya wuce ɗaya bisa uku to ya shiga hakkin magada don ku ana jin tsoron zai iya mutuwa kawai ku rike ka'ida tasarrufatu almarid almukhawaf innama tajudu fi sulusi malihi ne duk tasarrufin marar lafiya da ake jin tsoron mutuwarsa duk abin da zai a cikin kudinsa to ɗaya bisa uku ne ka kula ko babanka zai zo maka ba daidai ba ka ce baba kar ya wuce ɗaya bisa uku duk abin da za a yi na taimako to kar ya tafi ya barka cikin matsi ban ji ba to to ga wata matsala idan asibiti za a kai shi ba na'am idan asibiti za a kai shi wannan ba zai shiga ciki bayi kun san me ka san me dalili kana da jawabi shari'a ba za ta bari don biyan bukatar wani a kashe wani ba ka gane bara a ce don ya mutu ya bar musu kudin gado ana gani saboda ciwonsa ya yi tsanani a bashi a ƙi kai shi asibiti ya mutu ba saboda wasu ba ba a yi ko kuma bashi a kansa akwai istisna'at dole na'am dararai ne guda biyu duk cuta ce irtikabu a khafu dararai ne ja'iz ko wajib ta wannan kenan imamul baji a cikin almuntaka majalladi na shida ya yi ƙarin bayani cewa idan ciwo ya zama khafif ne da kana almaradu yace ibn wahab ya ruwaito daga imam malik akan irin nau'in cututtukan da suke masu sauƙi ne a zamaninsu irin su kutarta da wasu ciwuka haka wanda ba su yi tsanani ba to waɗannan ana ɗaukar suka sahih ne amma idan ciwon ya yi tsanani ya faɗi nau'in wasu cututtuka ana ganin bai zai iya rabuwa da wannan ciwon mutuwa zai yi to wannan shi ne za a yi masa hukunci ba zai tasarrufi da dukiyarsa ba sai a ɗaya bisa uku a tabarru'at dukkan wani abin da zai na tabarru'i na neman lada kamar 'yan tabawa kyauta sadaka waƙafi biya wani bashi ya fiya akan wani abin ya yi idan lafiyarsa kalau kuma a cikin ra'asul mal ainihin kudinsa babu saɓani abin da ake so a ce duk abin da mutum zai iya yi na aikin alkhairi a cikin dukiyarsa in dai lafiyarsa kalau yana da dama ya babu sabanin malamai amma in a rashin lafiya ne da ƙaryar tasilu bil mauti to wannan bai halatta ya ba illa fi sulusihi duk abin da babanka duk abin da ɗan uwanka da zaka ci gadansa zai yi in dai bai da lafiya to abin nan fa ya tsaya a ɗaya bisa ukun dukiyarsa ne kawai ku riƙe shi wannan shine ra'ayin jumhurul ulama na'am na'am ƙwarai kuwa haka muke faɗa yi malam hafiz kullum ba ganewa kuke ba shi yasa duk wanda ya samu kuɗinsa ya tsaya ya ci daɗinsa kurin ina fata ana fahimta yawwa kawai ka kashe kuɗin ka kai amfani su amma ba ba ci ne ka kashe su kakka bar wani abu amma dai ka sani in ka zo ƙarshe wallahi akwai abin da za ka yi shari'a ba za ta baka dama ba don za ma a ɗauke shi a matsayin mai zalunci ne ina fatan kuna fahimta to wannan kenan bayan wannan a lalle ne ciwon da za a hana mutum ya tasarrufi a dukiyarsa sama da sulusi shine almaradul mukhawwaf to amma idan ya warke fa yana warkewa ya iya bunkar da kudin to sai aka ce ya ga ya warke kowa kuma ya yadda ya warke yana gama kyauta da kudin kuma sai ya mutu me hukuncin hadhihi al-atiyya fa hukmu hadhihi al-atiyya hukmu sahih hukuncin wannan kyauta da wannan mamaci yayi ba ta mugunta bace ai sai da iwarke ina jin ya da kune a rashin lafiya ya ga an ɗanɗana masa mutuwa watakila ko an ɗan haska masa ya ce sai da ya gama kashe kuɗin gaba ɗaya ba da ya mutu to ba a irja'in wannan hiba ɗin ko a tuyar magada ba za su koma su ce ba mu yarda da wannan kyautar ba sai an dawo da ita ba ina fata ana fahimta to wannan yana da kyau mu gane yana da muhimmanci akwai cututtuka kala-kala ne akwai cututtukan da ba a jin tsoron mutuwa a cikinsu ciwon ido ciwon haƙori zazzabi ɗan gajere ba mai tsawo ba fa wannan hukumu sahi ba hukumu sahihi na'am har da ciwon haƙori haka suka faɗa babu a al'ada don mutum yana ciwon haƙori zai mutu kawai abin da nake so ku gane don ku huta ba za mu iya kiyasi da ciwukansu na da ba kawai ka'idar shi ne duk ciwon da al'ada ana ganin ba ba za a mutu dan shi ba shine maradu ghairul mukhawwaf mura ma nasir a al'ada ne shi kun fi ni sani ciwo kaza yana iya kisa ciwo kaza baya kisa akwai ciwuka masu tsawon zamani suna dadewa a jikin mutum irin su kuturta kaga wannan da wahala fa ya warke ita ba kisa take ba amma fa dadewa take ita kwantar da mutum take da sauran ciwuka da za ga ba mutuwa ake ba amma dai ana zama da ita kamar yanzu hawan jini ko ciwon siga zai iya yiwa mutum ya yi rayuwa da shekara hamsin yana iya kashe mutum kai tsaye ana iya kuma dadewa da shi ba wai duk wanda yake da ciwon suga zai mutu ba inda ya kiyaye to kenan wannan marad ne haka mai hawan jini marad ne mumtad yana zama a jikin mutum zuwa wani lokaci to malamai suka ce irin waɗannan ciwuka idan har ya danne mutum akan gado ya ƙi tashi to ku jefa cutar cikin layin muhawaf kawai hawan jini ne ya kama shi ya daina fita gaba daya a marar ya zama muhawaf amma nawa ne mutane suna da hawan jini suna yawo a gari ba wasu ma ba san ma suna da shi ba yana da ciwon siga ya kwanta a asibiti baya iya tashi gaskiya baya iya tafiya a wannan ya zama muhawaf amma nawa ne waɗanda suke da ciwon suga a jikinsu suna ta mu'amalar su ba ma gane suna da shi ba to shi wannan gairi muhawwaf to yaushe zai zama muhawwaf idan ya kwantar da mutum akan gado to wannan akwai damuwa ina fata ana fahimta banda wanda yake zuwa ya je ya dawo a in dai zai tafi ya je dawo ne to da dan dama dama Allah gane da mu akwai wanda yake an tabbatar da in ya samu mutum kawai zai mutu kawai sai ya mutu ba sai na faɗi kawai ba sai na bayani ba duk ciwon da kuka san in ya kama mutum ta haƙaƙa ta'ajjuli mautihi an tabbatar da wannan ba zai daɗe ba ta'ajjuli mautihi akwai ciwon da in ya kama mutum a kai shi wurin likita zai ce ku tafi da shi gida ba zai wuce wata biyu ba akwai ƙwararrun likitocin da suna iya faɗan haka ci wannan ba zai wuce wata ɗaya ba wani ma cewa za a yi wannan in ya daɗe sati ɗaya habba malam Allah kiyaye mu to irin wannan kar ku tattare yan kudadensa ku bar masa sulusi kawai a kusa da shi dan in ya tashi in ya tashi zai je neman aljanna ya kyautar da kudin gaba daya ina fata ana fahimta mala yace wa kadhalika almar'atu hamil awwalu hamliha bishrun wa surur ko haka mace wacce mai ciki ce farkon cikinta murmushi ne da sakin fuska da jin daɗi awwal hamliha da haka ba farkon ciki ake nufi ba walaysa bi marad ba rashin lafiya bane kuma ba a jin wala khawf ba tsoro saboda ai Allah ya ce فبشرناها بإسحاق farkon daukan cikinta ne mata annabi Ibrahim muka yi mata bushara da Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub an mata bushara za ta dauki ciki bayan tana da shekara 99 mijinta yana da shekara 120 da wani abu shi yasa ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali shaikha inna hada la shay'un ajib yo ya kai tona ni ne zan haihu ni ya shekara 99 ga mijina tsoho ibrahim to a nan gurin kun ga ashe farkon ciki bishara ne kenan ba rashin lafiya bane farkon ciki yaushe ciki yake zama rashin lafiya idan ya kai wata shida rashin lafiyan ma da ana jin tsoron za a iya mutuwa dan haihuwa tana iya zuwa da hadari a mutu lafiyar ta kalau ta zo za ta haifu ta mutu yana yiwa ko ba yiwa to duk mai ciki ba a yadda ta sarrafi da kudin ta ta yadda ta ga dama ba an haifi annabi ishaq bayan an yi bishara da shekara ɗaya fabasharnaha bi isaq malaiku suna wannan bisharar shekara ɗaya cif cif sai aka haifi annabi isaq tsakaninsa da annabi isma'il shekara goma wa min wara'i ishaqa yaqub wa min wara'i din nan ba'ad ne ba'da ishaq ne yaqub waladuhu yaqub ana za ta rayu har zuwa ta ga wato ɗanɗanta kenan kuma ta gan shi alhamdulillah kenan farkon ɗaukan ciki bishara ne da farin ciki laisa bi marad Allah ce falamma ta gashaha me ta gashaha saduwa yayin da annabi adam jama'a zaujatahu hawa ya sadu da matarsa hawa'u hamalat hamlan khafifan ta ɗauki ciki mai sauƙi me yasa Allah ce mai sauƙi saboda kana fi ibtida'ihi nutfa mahdha digon mani ne famarrat bihi ta wuce ko ta shuɗe da shi ko ta zo da shi marrat bihi ja'at bihi kenan ko kuma ta ta tafiya da shi a cikin cikinta ta ta harkokinta gairu mashakkacin ba wanda mashakka ba wani wahala shine fa marrat bihi ta dauki cikin da cikinta amma tana ta shi'uninta falamma asqalat yayin da ta zama mai ciki ciki mai nauyi za ta hamlin wato za siƙal ciki wanda yake mai nauyi ɗan ya girma da awallah rabbahuma da ita da mijinta hawa'u da adam suka roƙi ubangijinsu malamai suka ce wannan yana nuna duk wanda yake da mata tana da juna biyu to su rinka haɗuwa suna addu'a akan abinda Allah ya ba su na arziki da awallah rabbahuma suka roƙi ubangijinsu cewa idan Allah ya ba su ɗa salihi lanakunanna mina shakirina za mu zama cikin masu godewa Allah abin da ya dame mu anan shine Allah ya ambaci farkon ciki khafif kina kaga ba marad ne mukhawwaf ba amma wa akhiru kuma saqil to saqil lokacin da ciki yayi nauyi shine ya zama marad mukhawwaf imamu malik yace fal mar'atu al hamil idza athqalat lam yajud laha qada'un illa fi thuluziha duk macen da ta yi askalat me askalat cikin ta yi nauyi shine suka fassara in ya kai wata shida ciki ya yi nauyi ya kai wata shida ya fara bayyana ya fito fili to bai halatta ta yi tasarrufi a cikin kudinta ba illa fi sulusi ha sai da in ɗaya bisa ukunta ka ji fa in baka da lafiya kudin ma duk yawansu ɗaya bisa uku ne naka me yasa li'annaha sarat fi manzilati lafiya rashin lafiya fa awwal al-itma'i sittatu itmami sittatu ashhur wannan farkon cikan ciki awwal al-itmami farkon cikan ciki ya zama yana da nauyi shine sittatu ashhur wata shida dan a wannan lokacin za ta iya haihuwa yasa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wal walidatu يرضينا وقد قال الله تعالى في كتابه والوالدات يرضين أولادهن حولين iyaye mata masu haihuwa za su shayar da ‘ya'yansu haulai ne amai ne kenan shekara biyu cikakku amma ga wanda yake nufin cika shayarwan yaye kenan kenan cikan cikan ciki da ƙarshen ciki shekara biyu ne waƙala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara ɗaukansa da yaye shi da shayar da shi wata talatin ne kenan muddatul hamli warrada watannin ɗaukan ciki da watannin shayarwa duka idan ka buga su gaba ɗaya wata talatin ne in ka cire shekara biyu cikakku bayan muddatun raza lokacin shayarwa za ga wata ya zama za ga ciki ya zama saura masa wata nawa wata shida daidai to wannan daga nan malamai suka ce shine aqaddum aqallu muddatul hamli la mahala mafi karancin wato mudda lokaci na haife ciki duk wanda aka haifa masa ɗa a wata shida ya ɗauki kayan sakurin Allah kiyaye hanya yumkinu wad'uhu fi sittati ashhur zai iya yiwa a haifi da ɗan wata shida zai iya yiwa to kuma duk wanda aka masa haihuwa a gidansa bai kai wata shida ba to lalle an zo masa da bako gidansa an gane wannan malam ya ce fa'iza madad lilhamili sittata ashirin min yau mai hamalat idan mace mai ciki ta samu wata shida tun daga ranar da ta ɗauki ciki lam ya juz laha qada'un fi maliha illa fi thuluthi bai halatta ta tasarrufi a cikin dukiyarta ba wato sai dai a ɗaya bisa ukun dukiyar kawai kaga a nan gurin ana nuna mana cewa wato ko mace mai ciki ne ba ta tasarrufi da kudinta a yadda ta ga dama in dai cikin ya kai wata shida wa sami'tu malikan yaqulu fi ar-rajuli yahduru al-qital na ƙarshe imamu malik yace mutumin da ya je yaƙi idza zahafa kalmar zahafa ana nufin wato ya shiga cikin rintsin yaƙi an gane ko imamu raghib inbi'athun ma ajril rajuli mutum ya tsunduma cikin yaƙi ya ruga kan bi'athis sabi qabla an yamsha kamar yadda yaro yake yunkurawa yana son koyon tafiya yana miƙewa wa idza laqitum wa idza laqi idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharifan أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله في الصف للقتال kenan duk wanda ya shiga filin daga ana ta yaƙi ana ta bugawa to wannan shi ma bai halatta gare shi ba yayi wani hukunci akan kudinsa ya ga ana ta karaskiya da takuba to ba magana ya amfani da kudinsa wajen yin tabarru'at gina masallaci aikin alheri illa fi thuluthi sai dai in a cikin ɗaya bisa ukun kudinsa ne banda abin da ya ƙara a kan ɗaya bisa uku wa innahu huwa bi manzilatil hamili ai shi ma bai da bambanci da mai ciki hukuncin su ɗaya da wannan mai ciki wal marid da mara lafiya al mukhawwaf alaihi wanda ake ji masa tsoron mutuwa ma kana bitilkal hal matukar ma dama kenan bitilkal hal matukar yana cin wannan yanayi maganar faɗaukan kuɗinsa ya yi amfani da shi wajen yin tabarru'at ta wannan fa bai halatta ba sai dai a yi haƙuri a yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala wa malik fil ladhi yaqulu kullu shay'in li fi sabilillah imamu malik yayi jawabi mutumin da zai zo ciwo ya kama shi ya ce shi ai mai takawa ne shi mai tsoron Allah ne shi taƙiyi ne shi khashi'i ne ya ce dukkan gabaki ɗaya abinda na mallaka dudduka abinda na mallaka dudduka abinda na mallaka na ba da shi saboda Allah maliku ya ce ku rabu da shi ku saka abin da ya faɗa kawai a cikin ɗaya bisa ukun kuɗinsa ko ya ce ya kyautar da dukiyar gaba ɗaya yana shisheka zai mutu sai ce ai shi ya ba da dukiyarsa shi saboda Allah ya bayar maliku ya ce ku rabu da shi kawai ku ɗauki ɗaya bisa ukun kuɗinsa saura ku bar wa magadansa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana afuwa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته